sifatiha sifatuha da kuma sifofinta jaharun mun mun faɗi jiya mafarijin huruf cewa akwai malamai sun sun yi magana sai aka saka shi kamar wajen goma sha bakwai in an yi tafsirin sosai a to shi ma waɗannan ɗin daga ciki akwai malaman da suke magana shi ma ɗin sifofin shi ma wajen guda goma sha bakwai ne su ma suke magana suka ba su kashi biyu akwai waɗanda suke suna da kishiya akwai waɗanda ba su da kishiya na'am waɗanda suke da kishiyar su ne waɗanda in za an an faɗi wannan za ka ji aka sansa kuma shi ne kaza na'am to shi ne kishiyar kamar irin su jiharu a ce kishiyarsa hamsu kamar shidda a ce kishiyarsa rahawa haka ne kamar isti'la a ce kishiyarsa istifan na'am haka haka haka kowane daga cikin suna da suna da wannan na'am to shi ne su ne waɗannan wanda suke yi akwai kuma waɗanda suke ba su da yi kamar irin su safir silin da dai shauransu su ma Mm.
to duk da dai shi wannan mai littafin ya takaita akan kaɗan ne tun dama can shi ba yana son ya magana ne gaba ɗaya akan wannan ɗan ba kawai magana ce ta zo kamar istidraji ne dai na'am kana magana akan wani abu sai ka ga wani abu wanda muhimmi ne na'am dan a gane karatun ka bari ka dan taɓo shi kai magana akan na'am tunda ba akan magana yake akan gaba ɗaya shi sifatul hurufin ba gaba ɗaya shi sa bai kawo su nan gaba ɗaya ba sai ya kawo wasu daga ciki wasu daga ciki kuma bai kawo su ba na'am eh Ah, shi ne yake wasu sifofin ta fa'alu akwai jaharun jaharun wa wa hamsun hamsun wa wa rafawatun rafawatun wa wa shiddatun shiddatun wa wata wasu tawassutun ɗin bainahum bayyana na'am shi akwai tsakanin rahawa ɗin da shidda ɗin akwai a- ta wasu ɗi a matsakali tsakanin su na'am shi ai kira tabiyin Tab- tabiyin na'am eh na'am wato shine shine shine abin da yake tsakanin waɗannan abubuwan na'am wa itbaqun akwai tabaki wa da infitahun yan fitahi wa da isti'la'un istila'in wa da istifalin
istifalin da istifalin na'am wa akwai zalakatin zalaka wa da ismatin ismatun wa da safirin safirun wa lin da linu na'am waɗannan kowane daga cikin ka duba yana tafiya da kishiyarsa ne shi jaru kishiyarsa hamsu Mm, shidda kishiyarsa rahawa mm, duk dai akwai ta wasu ɗin bai nan ba mm.
idbaki kishiyarsa infitahi istila'i kishiyarsa in- istifali na'am zalaka kuma kishiyarsa ismati na'am suka da safir da lil su ne waɗanda suke suna daga cikin waɗanda suke ba su da kishiya na'am kowane daga ciki suna da yawa suna amma ya fi kawo guda biyu ne kawai a cikin nan in na'am ka haɗa dai gaba ɗaya kusan a guda goma sha bakwai yanzu dai malamai sun faɗa sun ce kamar zalaka da ismat bai daga cikin wanda ya kamata ya kawo na'am domin su abubuwa ne waɗanda suka shafi kamar sarfu ne ma na'am ba wannan bane ba kwata-kwata ba bangaren ma bangaren maharij bane ko kuma sifati da rufa kwata-kwata amma ya kawo su an kawo su ne kawai don dai a wani abu na'am kamar yadda zamu zo wataƙila zamu ɗan ƙara bayanin kan mun zo na'am wajen su fal majhuru kaga wanda yake majhuri ma yanhasuru jaryu jarin nafasi nafsi shine abin da gudanar da rai ma majhur taharruki jaharu ne ya ce majhur eh shine abin da gudanar da nafasi numfashi ma yake taharruki takaita ma a taharruki tare da motsa shi lukuwati quwwati tare da karfin lukuwati saboda karfin sa na'am wa wata quwwatul liƙima i'timad da alayhi da alayhi kuma ƙarfin dogaro gare shi fi maharij a cikin maharajinsa yadda abin zai fita za ka ji abin da ƙarfi yake fitowa suna Ala- sufantawa cewa idan ya tashi zai yi ɗin za ka ji wa'annan wata rai su ne na'am wannan jijiyoyin nan guda biyu za na'am ka ji suna motsawa na'am duk lokacin da ka ɗauka faɗa harafin na'am a misali yanzu ka ce aji aji da za ka ɗora wa'annan hannunka a kan nan ka faɗi wannan ɗaya daga cikin harafin za ka ce wa'annan jijiyoyin guda biyu suna motsawa aji aji kaga ka faɗi abin amma ka tare numfashin numfashin da ka taho da shi sai ka tare shi Mm, sai zama ya koma ya sauki to wannan abin shine ake yi duk shauran harfa gaba ɗayan su duk sun faɗa ƙarƙashin waɗannan abubuwan banda harfan da suke mahamusai su ne sakata ba hasa ko shahasu su ne kaɗai waɗannan harfa waɗanda su kuma mahamusai ne amma banda su duk shauran bakin huruf kowane daga ciki yana daga cikin wanda suke akwai jiharun nan a ciki ah, wannan alayhin zamirin yana komawa nafasin ne ko wanda kenan wa quwwatul i'timad eh ban alayhi gane ba ko kowace da to shi da kowace itima da karfin nan na shi harfin yake magana na'am
wa kuwatul itimadi alaihi ko da karfin nan na dogaro alaihi akan su fi maharaji a cikin maharajinsa na'am shi harafin na'am lokacin da ka zo zaka faɗe shi zaka ji cewa daidai inda yake maharafin nasa idan ka zo zaka faɗa sai ka tokare numfashin na'am to wannan tokarar da zaka yi shine zai fito da karfin abin da za a faɗa da na'am shine ma'anar shidda da na'am eh na'am zamirin ya komawa numfashin ya koma numfashin Yau.
eh
na'am al-mahmus wanda yake mahamusi kuma shine Bin bala lillahi.
haji illa bi sautin kauyen ko ya wani wannan su mun jare ma'ahu na'am wanda yake hana numfashi ya gudana tare da shi zaka ji na numfashin kaman ka tokare shi ne ya koma ba na'am na'am almahamusu mahamusi shi kuma bihi lafi shi kuma sabanin wannan shi kuma shine wanda zaka ji numfashin idan ya taho za a bar shi ya fita na'am kamar misali yanzu kace ash ash ko ko af af a zaka ji cewa abin an bar numfashin ya fito ya taho da waɗannan abubuwa shi kuma shine suke faɗa shine aka kun wancan shine wanda idan ka faɗa zaka ji da zaka ɗora hannunka shi kuma a wajen daidai wajen waɗannan nan zaka ji kwata-kwata ba za su yi motsi ba na'am saboda me saboda numfashin baka tokare shi ya koma bayan da zai ɗaga waɗannan abin da naka wata rayin ɗin ba saboda na'am haka za ka sabar iska shi ta fita Mm.
saboda haka za ka ji da za ka ɗora a nan za ka ji kwata-kwata ko motsi ba ta yi na'am ash af sai za ka ji saboda sabar iska ta fita to waɗannan su ne ake kira mahamushi ke na'am wa hurufuhu a majmu'atun fi fansa qawlihi an- an tara su a cikin faɗinsa fa hassahu hasun sakata sakata ko kuma wani wani malaman sakata ne fa hasa husha na'am ya yi kawai fa hasa husha sai wani mutum kuma ya hasa sai ya kwaɗaita kamar ya kwaɗaita da shi akan abu na'am wannan harfan su ne harfan da suke a na jin guda tara ne su ne harfan da suke da wanda suke mahamu wanda ake yin hamsu da a wajen su na'am guda goma guda goma akwai akwai sha sha takwas kuma su ne wanda suke wancan majuguran da ake magana na'am Mm.
wa ma adaha fa huwa al-majmu' abin da ya wayaci wayanci waɗannan harfan to dukkanin suna wancan majuguran nisa duk wanda muka magana na'am in dai ba waɗannan suka tafi har su sha su nuna ba na'am wa shadidu shadidu kuma ma yanhasiru jaryu sauti shine abin da gudanar da sauki yake takaita inda iskani yayin nan na daurin sa in ka daure shi na'am wa harfuhu harfansa ajiduka haji duka kaddabta na'am haji duka kaddabta adabta na'am eh to Wanda kuma na- waɗannan harfan su ne waɗanda ake waɗanda za a gansu kowane daga cikinsu na'am kowane in aji za a faɗi wajensa akwai shidda da ake faɗa wa- za a ga akwai ƙarfi wajen wajen faɗan abu na'am wa min hadhihi to daga al-a'ruf waɗannan harfan ne hamsatun ah, min hadhihi al-arubi hamzatin tusamma harkar harfar wa harful qalqal to a cikin waɗannan ne ake ambaton akwai harfa da ake rufin su a harfar kalkalaci na'am ake ambaton su a harfar kalkalaci wato harfa idza na kanat kalkala sakinatun idan ta kasance saki na ce sai a ce mata harafi shi ne kamar kutubu jet na'am kutubu jet to waɗannan harfan in ka ɗauka daga cikin waɗannan abubuwan za a ga harafi guda biyu ne kawai za su fita daga kafi sai ta su ne suke daga cikin waɗannan abubuwan to wanda su duk waɗannan abubuwan suna daga cikin harfan wanda suke ana kiransu hurufu kalkala na'am za ka ji an faɗa abin an ɗaure shi an ɗaure shi abin nan za ka ji shi kaɗan za a faɗe shi na'am shi za duk da waɗannan abubuwan da muka farfaɗa kamar da za mu ji yanzu a nan ba ko kuma za mu ji a nan gaba za ka iya samun wata sifar ta za da wata sifar a ciki Mm.
a ila yau na'am za ka inda za ka samu wannan abin akwai shidda kuma akwai jihar a ciki tare da shi na'am ko kuma ka ji an ce akwai a, kaza shi ma akwai kaza a ciki kamar yadda za mu zo shi ma a baya a ila yau duk za mu zo na'am yawa kamar da za a ce akwai shidda akwai ibab ko kuma akwai shidda akwai yin fita da dai makamancin irin wannan abubuwa na'am warrah warrahaw rahawu liddi shine kishiyar liduhu shine kishiyar wacce shidda din shine Na'am.
rahawa kenan za na'am a ji abin cewa babu wani karfi a cikin sa na'am wallazi bainahuma wanda yake tsakanin su ma la yatimmu lahu al-inhisaru shine abin da inin sari wato takaitawa baya cika gare shi wal wal jaryu jalbi ya zama baina baina kenan a tsakani shine shine wanda yake tsakadaki in dama an ce tsakanin shidda da rahawa akwai dan wa wanda yake tsakadaki ko na'am wa ahrufu wa harfin harfin da kuma shine lima lima ya ru- ru'una ko to lima ya ru'una to dan me yasa yake burgen burgita mu na'am lima yaruna Mm, ya ru'una ba na'am
zai zama haka duk yanda ka faɗe shi dai alaya halin da ai harfin da kawai muke son ku fito dai kowanne ne Mm.
na'am wal mutabaqu wal mutabaku
ma yantabiqu ma shine ma da duk wanda lisan sani shine abinda harshe yake rufuwa gare shi ala al-hanaki a bisa ga hanaku ganda ganda ya zama da cewa harshen ya ya rufe tare da ganda nan na sama na'am wa yana hasiru sautu bayna sai sauti ya- lisani ya ya zama ya ta- ya taru bai tsakanin nan na lisani wa ma ya wa ma haji yuhaji da abin da yake dauranta zama na daga gaba gada na sama na'am sai ya zama ya faɗi sai ka ji bakin ya kumbura an an faɗa abin wa harfu swadi shine swa والضاد dawadu والطاء wa'u والزاء za'u نعم waɗannan su ne harfan da suke harfin harfin da ba irin waɗannan shi والمنفتح kuma mun fati'u بخلافه shi ne zaɓanin da shi kuma shi kuma ba za a tara abin nan ɗin ba harfin ba za a tara wato ma- le- leɓen da gamban harshen da gamban su kuma su tara ba za a yan buɗe inda iska za ta iya fita shi kuma a ciki shi نعم ne saɓanin wancan ɗin والمستعلي musta ali kuma ما يرتفع به shi ne اللسان abin da harshe zai zama ya ɗauka gare shi إلى الحنيف zuwa ganda za a ga harshe sai ya ɗaga sama نعم duk lokacin da za ka faɗe shi نعم a gane نعم
duk lokacin da zaka faɗi shi na isi ya ilahi za ga cewa wannan abun shine harfin da muka faɗa kusa dogadin isin nan to duk kowane daga cikin in zaka faɗe shi yanzu zaka ji cewa do a sai ka ga sai wannan harshen ya daga ya sama to shi ai kira huruful istila ko do ko sa duk kowane daga ciki dai zaka ga kamar sai an daga harfa da za a yi نعم وحرفه أحرف harfan da harfan الإطباق istibaki ne
والخاء alha'i kuma ka hada da ha'i والغين والغين لغين الموجمتين almuja mutai ne wanda suke masu dugu ka hada da wancan harfan na idbaki da muka faɗa مم.
sannan ka zo ka hada da wannan sannan kuma kai ga kafi kuma نعم shine dai والكاف.
kusa dogadin is نعم sunan da muka faɗa to waɗannan sune harfan na istilahi kenan مم. والمستفل mustafilu kuma ما أداها shine ba a da duk ban daban da wannan harafin za ga cewa kamar yanzu irin su ma a ga duk baya bukata ya zuwa kaga cewa an samu wani dagawa a wajen faɗansa ko ma ko la ko na ko wani abu duk makamantan irin waɗannan amma duk waɗannan da muka faɗa husun zaka ɗin kitsin nan duk kowane za ka faɗa sai ga cewa yana bukatar harshe sai ya daga ya tarar da ganda ta ta sama نعم والزلاقة zalaka kuma الفساهة abin da ake nufi da fara- zalaka dai fasaha kawai نعم wani fatu والهفة في da الكلام kuma sauki a cikin zance kana son za ka faɗa abu نعم وحروفها harafanta مر murka horo bi na falin نعم da dadi kaga mur bi na falin shine harfan kawai shine harfan zalaka ai kawai نعم shi yana son a nan wajen kamar yadda ya bayani da zalaka din nan da kuma shi ah, kishiyarsa shine samtu kenan نعم musmatu نعم su duk gaba ɗayan su kamar yadda muka faɗa abubuwa ne waɗanda kwata-kwata ma ba a wannan ɗinsu ba a kawo su a wajen ah, waɗannan ɗin amma dai malamai suna kawo su ne watakila an ce dalilin da ya sa a kawo su saboda kidayar su waɗannan sifofin su zama sun dace da kidayar makarajar huruf ɗin can kamar da aka ce wancan sha bakwai ne shi ma ana ake sha bakwai amma da ba don haka ba da kwata-kwata sun buga sarfu akan waɗannan abubuwan so da abu ne wanda yake bayyanawa yanzu kamar misali yanzu wannan da ya faɗa wali fata a rufiya la ya halu ruba iya hawa masu yin nisi kalaha min ahadiya illa na duro نعم saboda saukin ta ma ita waɗannan harafan da aka faɗa نعم wai ruba'i a wato harafi ɗan hudu kenan نعم ai wani kalma ya ɗan hudu hawa masu yin ko biyar مم، لا يحل nisi kalaha saboda nauyinta ko نعم Ba- la ya halu baya إلى hukunta آخرها.
nan a hada yara da matsayinta illa na jiran sai na jiri duk inda ka je ka samu kalma wanda kalma kuma ruba'i ce نعم ko kuma humasi ce نعم
idan dai baka samu kuma ɗaya daga cikin harufin ziyarati ba ne sa'altu muniha نعم baka samu kuma ɗaya daga cikin waɗannan harfin ba نعم to za ka samu wannan kalmar wannan kalmar za ka ga cewa tana da nauyi نعم kuma za ka ga wannan kalmar ma suna cewa ajaliye ce ma ba ma kalmar larabci ba ce in dai an samu wannan abu نعم a gane ko نعم in dai ya zama ba ɗaya daga cikin waɗannan ba harufin ziyarati a cikinta kuma babu wannan harafin na murbi na falin nan babu a ciki مم.
kuma sannan har ila yau kalmar kalmar kuma za a ga hudu ke ko ɗaya biyar to za a ga cewa wannan kalmar a jami'a ce نعم
to kaga wannan ai abu ne wanda yake ma'auni ne kawai na sarfa aiki ba wai wani ma- ma'auni ne wanda za ka ce wai na wani sifa ce yadda za a faɗi harafi ko makamancin wannan abubuwa shi yasa suke ganin cewa wannan ba shi daga cikin takawa نعم kamar misali kamar yanzu ka ce asjidin kaga asjidin ai fa'alulun ne ai مم.
ko مم.
fa'alulun ne kaga ga fa kalma dukkaninsu ai ba wani mazidi a ciki da ainin da sinin da jimin da dalin duk gaba ɗayansu asali ne نعم ba wani hurufin ziyarta a ciki مم.
ko نعم to waɗannan shine abin da yake magana in aka samu irin waɗannan awa نعم wa huwa zahabu in an ce azirin din shine ma'anarsa dinare نعم dinare نعم
ko zaharatu ko kuma zaharatu da zai ne mutu ayi سجود ne eh azirin kalan sujud azirin na'am azirin ne kala kan azirin ba ce ne ba in aini ne azirin ne shine dinare ake kiransa shine azirin wani zaharatu bi za yana wato haini ko na'am
kaga fa'ala fa'ala la su kenan ko a ce fa'ala ta kai zaharatu ko na'am.
bai nawa ma ha'u sakinan tsakanin su akwai ha'i sakina wa hiya shiddatul laiki an ce zaharatu ma'ana tsananin dariya ke na'am shine zaharatu zaharatu Mm.
zah- zahazatu kai akwai na'am nake cewa zaharatu zahazatu
zahazaqati zahazatu ta yace eh Oh. wannan zahazatu ce bizaye ne a yace da zayi guda biyu eh, bai nahuma bai nahuma me ha'un sake nan zayin mafutu haini bai nahu ma ha'un sake zahaza ke zahaza kenan ko zahaza zahaza to kadin ne munan bai kawo mana ba sai ce zahazatu ko in gane ko to ma duba dai mu gani a asalin kalmar take zahaza batun za ta zama ko kuma zahazatu za ta zama na'am ala ayi halin ita ce Na'am.
dai shiddatar da yake bayanan dariya ce wannan na'am to shine waɗannan ya kawo waɗannan misalan daga ciki na'am kaga ai kowane daga cikin waɗannan ba hurufu ziyarar a cikin su Mm.
ko na'am babu kuma me yake da suna waɗannan harfan daga cikin waɗannan abubuwan murgu na falaka murfi na fulin nan to a zan haka ne sai a ce to waɗannan abubuwan za su zama kalmomin asalin kalmomin kenan ba larabci bane zai zama wani abu kenan da ajami kenan to kamar waɗannan abin da yake nufi kenan kawai a samu wannan ma'aunan ka ga ka duba wannan ai sai ka ga babu ba wani abu bane da za a ce za a kawo shi a bangaren wannan abu nan ko tunda ba shi muna faɗan sifatul huruf ne ya ake faɗan su a ina ake faɗan su da makamantan waɗannan abubuwa to wannan ko ai bai daga cikin waɗannan abubuwa na'am shi yasa wasu ke ganin cewa kawai ba na'am wal musma mus- musu matasu musmatatu eh ma a da shi ne abin da ya wadance da alaƙa ɗin na'am eh an ce musu matafi kawai a hana ka yin abu shine musu matafi na'am a ce kai kawai Mm.
kai kai shiru Mm.
to shi ma ga ai bai daga cikin duk waɗannan abubuwan da za a lissafa Mm. wa harufu safir a harfin safir azzayu shine zayi wasini sini waswad sadi su kuma sune harfa wanda zaka ji an faɗa sai ka ji wani sauti kamar dai sauti irin na fito haka zaka ji yana fitowa sa ko za ko wani sauti dai na daban zaka ji yana fitowa shine safir
wa harfu lini da harfin lin al alifu shine alifi wal wawu da wawi wal ya'u daya shine kamar nuhiha za ka ji iska ce tun daga nan wajen take tawa tun daga cikin cikin ka take komawa take fita shine shine shine har kullum ne
wal qiyasu fi idghami ma yudghamu ya ji a min cikin tilka idgamin al- abin da ake idgami daga waɗannan harfan Mm. qalbu al awwal ila al Duk thani lokacin za a idgami a juya na farkon ya koma ya zuwa na biyu lal aqsa amma ba aka ce ba na biyu kuma ka dawo da shi ya zo ya koma na farko ba نعم إلا إذا دعا الحال لذلك sai dai idan hali ya kira ya zuwa wannan نعم نحو إد kuma كرة idda kara kaga ifta ala ne ai نعم da mun faɗa wa ya cewa ifta ala in ka samu idda kara kaga ifta ala ai ta yin nan kana dawo da ita ta zo ta koma fa kaga ifta ala kaga ya kamata ya zama id id takara id takara to ta in nan yanzu kai daga mun ta koma jali sai ya zama id takara ko iz takara iz takara kaga ifta ala kenan ko to yanzu wannan ta din sai kamar da ta koma fa sai ya zama iz takara ذكر to kaga ai na biyun ne kuma yau aka si ka dawo da cike za koma wannan to amma akwai dalili wannan نعم ولإدغام الحروف ƙarfa da ba المتقاربة alaiya salatu a kame نعم ko hukunci guda uku ga idgamin harafi wanda yake mutaqaribi mutaqaribi a yi idgamin ta a cikin ba'alinta نعم akwai wato hanyoyi guda uku hukunci hukunci guda uku الوجوب na farko akwai wajibci wajibi ne sai an yi مم. والامتناع akwai hannuwa wanda ya hana ayi والجواز akwai jawazi halacci kuma wanda ya halatta نعم فالوجوب wajibci في لام التعريف ya tabbata a cikin lamun ta'rifi مع أحد الحروف da ɗaya daga الشمسية cikin hurufin shamsiya kowane daga cikin hurufin shamsiya guda goma sha a guda sha hudu kenan ko مم.
dukkanin su kowane daga cikin hurufin shamsiya nan gaza idan ka baka samu alimi da lami a alimi da lamin nan gaza dole akwai idgami a nan wajen نعم وهي التاء ka kama atta'u atta'u مم.
kaga lamin ai baka faɗe shi ba مم. والتاء misai shi ma ga assa'u kaga lamin ka yi idgamin su cikin sa والداء والدال wajalu مم.
ila Ila sa'i sa'i.
ai zuwa sa'i واللام wallami da lami Wal walluni da nuni duk waɗannan kaga huruf- hurufin shamsiya ne مم.
duk kowane daga ciki idan aka zo lamun nan ba a faɗan sa dole sai dai ka faɗa akan harafin kawai نعم وفي اللام الساكنة غير غيرها الراء.
مع الراء haka na idan aka samu lami saki na مم.
ma'ar ra'i tare da ra kuma مم.
kaman ga bal rafa'a نعم to nan ma dole ka yi digani a nan wajibi ne a nan نعم بر رفعه رفعه الله الله نعم بر رفعه الله نعam wafin nuna sakinati haka na hukuncin hukuncin nunin zaki ne shi ma idan aka samu harafi guda shida na'am har ba ta biya arbatin bi biha gunnatin- fi gunnatin wai ya harfi yalmu Mm, shi ne harafin yalmu din nan mm, a gayar maluna ne ai in mm, ka cire yalmu ya zama za a yi diga mai bi gunnatin ko na'am guda hudu kamar yadda muka karanta can a- na'am wai sanani bila gunnatin guda biyu kuma ba gunna su ne lami jara na huwa lamu wa lara ra'u lara- lara din nan da muka faɗa na'am su kuma su ne waɗanda ake yi ba gunna su kuma guda biyu na'am wato qulabu miman ma'al ba'i kuma ana yin kalbi mimi ma alba'i tare da mami ita ita nunin za a canja ta koma mimi idan tare da bani kaga ikilabi kenan na'am aka za ka samu min ba'ad na'am kaga in bayan bani ai kaga aka samu mimi a nan kuma nunin ba za ta izhari ba mm, kuma ba za ta idgami sai dai kamar da ita koma ba kawai nunin nunin saki na na'am sai ka ce min ba'ad kama ta amma ta kaddama kaddama kamar yadda ya gabata dai na'am wata zahar ma huruful halki tana bayyana tare da huruful haƙi kuma idan aka samu huruful haƙi sune guda shida din nan da su kuma idan aka same su su kuma nuna sakinati su ma nuni sake na kaga nan izhari za a yi ko duk kowane daga ciki ko ha'i ko ha'i ko alhamza ko ha babba ko kuma gani ko kuma aini wannan suna harafan harufan harki guda shida kowane daga ciki idan ka zo ka samu wannan kamar yanzu min ilimin haka sai ka ce min ka bayyana nuna min ilimin ko min gairi kaga nuna za ka izharanta min sannan ka faɗa harafin da yake gaba na'am na'am wata hata fi ma Tana albaki ɓuya ma albaki tare da shawarar suna harfa. Gaba ɗaya idan ka lissafa ka cire harafai guda shida na idgami, ka cire guda ɗaya na ikilabi, ka cire guda shida na izhari, da duk shauran gaba ɗaya harfan kuma ifa'i ifa'i ake guda goma sha biyar. Duk gaba ɗayan su sha biyar ko sha shida.
Sabi, Sha biyar ne ko?
mm, ka cire sha uku can.
Yawwa. Da duk gaba ɗayan su kowane daga cikin su kaga wannan ake yi. Duk duk wannan ake duk ifa'i ake yi.
Halaha hamsu halatin.
In haka ne yana da hali guda biyar. Haka abin da ya sa dama ya hali hudu muka sani.
Mm, amma ya ce hali shida ne saboda me a biyar ne saboda me saboda wannan ya raba shi kashi biyu Na'am.
ya ce akwai idigamin bi gwamnatin akwai idigamin bi gwamnatin shi sa ma ya zama biyar da ba don haka ba ya dama hali hudu muka sani Na'am.
ko izhari ko idigami ko ikilabi ko kuma ifai Na'am. Al-imtina'u fi idrami ahrufin eh wannan kaga wanda ya zama wajibi kenan eh Ai.
sawiyya mashfar.
eh ana imtina wato hanuwa a cikin idigamin a harufin nan na lauye mai shifare Na'am.
shi ma ya ƙari ba a cikin abin da ya kusa da ita waɗannan harfan inda aka samu irin waɗannan abubuwan to ba ka yi idigamin wannan harafin da wannan harafin da ya kusa da shi din ba Na'am. لأن لأن استقبالة الضاد domin istidala tsawaitawa nan na zadi ودين Harafin yana da الياء da kuma lini na ya والواو walwawi da cewa kasancewar sa harfin harfin ne ne وقلنة da الميم kuma gunnar ake yi a mimi نعم وتفشي الشين والفاء da kuma nuni sake na mimi sake na nan kaga akwai inda ake rigan ake yin gunna ko Mm.
shine wata fashi shine da kuma tafashi shine shine walfa'i da والفاء baya kaga bai mana magana tafashi ma a nan wajen ba a إيه.
cikin magana ko kan kaga dai bai magana wurin tafashi ba نعم wani diya daga ciki amma saboda kawai nan dai kawai ya dan ambace su ne ya wuce shi sa kawai ma ya bai magana da ba kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ba su da kishiyoyi نعم rubuta bashi وتكرار الرأي da kuma maimaita ra'ayi idan an zo wajen ra'in nan da ake yi نعم تزول مع Duk الإدراك waɗannan halayen tana gushewa ne tare da idigami duk gaba ɗayansu نعم kaga a nan wajen يصعب على yau shi da إدراك ba za ka idigami a nan wajen saboda an mamnu'i ɓoye su.
ya zama mamnu'i ne نعم yawwa saboda نعم ka ɓoye su saboda yana idigami نعم duk waɗannan halayen duk ɓoyewa suke نعم ba za su bayyana ba نعم وإدغام نحو da سيد kuma idigami nan na hausa yidin da ومهدي kuma mahadiyin لا يرد
Ko?
لا يرد إيه، la ya riju ne
نعم لا يرد la ya riju تو إيه، لا يرد ولا eh, يرد.
la ya riju ne ba مم.
Wa baya zuwa baya zuwa nan kenan نعم eh idgamin waɗannan sayyidu da mahadiyu ba zai zo nan ba ba za mu yi magana ba baya baya daga cikin wannan نعم لأن Zaka ila الإدلال domin ilali جعله ja'aluhu ja'aluhu ma mislaini ya نعم ga shi yanzu idgamin ba ya zama idgamin mutaqarrabain ne, ya zama idgamin mutamatsilaini متماثلين.
aka zo aka yi نعم ka gane domin Na'am.
asali can wajen mun ce sayyidu مم.
ai sayyidu ne ai muka سيد إيه.
aka sa wawu ya koma aka ilali ya koma wannan ko نعم kaga nan wajen ai mun tashi wawun ya koma ya kuma ya ta koma cikin idgama ya ba ya riga ya zama idgama mutum masu laina ba a ga haka ne ya ba ba za ka yi magana sa nan wajen ba ba ba mutu ƙara bane muke magana نعم tunda a can har ga an yi ilali نعم tunda an yi ilalin kuma ya koma ya to kaga yanzu ya zama misalai ne kuma نعم yawwa to shi sa a nan wajen ba za mu yi magana sa a nan wajen نعم والجواز jawazu wanda kuma yake na halal ne fima a da zalika ya wane ci wannan duk abin da muka faɗa in ka cire wancan na imtinayin yadda aka hana da wanda wanda yake wajibi duk shawaran kuma ja'izi ne kowanne daga ciki na hau idghamun nun al misalin mutaharrikati digamun nuni mutaharrikin fi harfin min hurufi yarmaduna yarmaduna a cikin harafi daga harafin yarmaduna nuni mutaharriki na'am kai digamun ta a cikin harafi na yarmaduna na'am ba nuni sakina ba nun kai nuni mutaharrika mm, kai digamun ta a cikin waɗannan to ja'izi ne na'am a gane na'am in ka gara ma ka yi in ka gara ma ka bar shi shi ne abin da yake ne amma da na sake na ne an buɗe wancan nawa yau wato ni ne mutu hariki daga cikin yar maduna na'am wa na hau ta'i Da- na misalin nan na ta wa da ta'i ta wa da dali dali wa zali da zali wa ta'i da da'i wa za'i da za'i ba'adu ba'ada hafi abi ba'adin ba'ada. wannan kowanne daga ciki ya shiga cikin ba'ali na'am to waɗannan domin dukkanin su ai ba mutu ƙarabai bane waɗannan mm, to irin waɗannan wani ya shiga cikin wani to wannan jaizi ne wani wajen Na'am.
ka bayyana wani wajen kuma ka ka ka- ka wannan na'am ko da kai ilamin bayan gara ko ma kai faki yau wadu wanda gara ma kai shi ne
na'am a wuce zayi wa sini ko kuma a cikin zayi da sini wa da swadi sadi da sadi shi kuma na'am su ma waɗannan ka faɗe su na'am kamata kula kamar yadda zaka faɗa sakata sabitun sakat sabitu ne ka ce sakat sabitu Mm, sakat sabitu na'am ko sakat sabitu na'am duk inda ka gara ma kowane ka iya yi, gata gata sun haɗu na'am au Ka ga darimi sakat ko sakat darimu sakat darimu na'am au Ai.
zakirun ko zakirun sakat zakirun na'am au ko talibin kuma sakat zakirun au ɗalibin shi ma mm, au zafirin na'am au zaidin au Na'am.
salimin au au sabirin sabirin duk waɗannan kowane daga cikinsu wani harafin da ya shiga cikin wani harafin kowane daga ciki waɗannan an ga gara ma ka yi in gara ma ka bari na'am au ta kula labasa ko tajirun kuma labas labas tajirun ne na'am sai a ce labat tajirun na'am au darimi ko labat darimun kaga yau ta ce kuma ta yi diga mai cikin dali kuma yau na'am ala la haɗi zuwa ƙarshe dai kowane ya gara ma dai ka yi na'am au ta kula ko kuma ka ce haƙada tajirun haƙa da tajirun yau kuma dali ne mm, zai shiga cikin ta ko ya shiga cikin sa mm, sai ka ce ko haƙat haƙat tajirun tajirun ko haƙat tajirun na'am ko au kuma darimi dali ya shiga cikin dali na'am kaga wannan ya koma ma mutum wasu laifin mm, ka ce haƙaddare mu kenan na'am haƙaddare mu na'am shi ma duk waɗannan kowane ne mm, alhamdulillah Mm.